ويفترون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف اجعلني بها في دائرة عنايتي ونفعة مسلم ترفعني بها إلى أسماء هزك وإآيتي وعفة نور تعصني بها والمنتمين إليه من دور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمال الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau alhamis sha bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na Kafancan. Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da zamu faɗa. Haram ma ya ja mana aya ta 27 a cikin suratul Baqa wanda yake ce faɗa sa madaukakin sarki bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yana siffanta mana siffofin wa'ancan wanda yake fasikai din nan sai yace ai su ne wa'annan wanda suke warware alƙawarin Allah wanda suka riga suka ɗauka wanda mun riga mun faɗa menene alƙawarin a karatun mu na jiya wanda a daidai kan wannan aya muka tsaya lokaci da suke mu mun faɗa menene alƙawarin nan alkawarin nan da aka ɗauka tsakaninsu da Allah shine za su bauta wa Allah shi shi kaɗai ba tare da sun haɗa bautansa da wani ba wanda aka riga sun muna alamu zari ko wai za ka zara kuka min bani adama min zuhurihim wa tsaruhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shine ko an ga wani misali jiya za ga an haifi yaro a wannan lokacin za ga yaro hannun shi a kulle ko sai a ce mene yaro ko wannan alkawarin amma yanzu duka sai gana ku da hannu ko Allah mun ci ba Allah ya yafe mana alladina yaquluna ahad Allah zai yi ahad Allah nan ba kuma wancan alƙawarin ba alƙawarin da suka ɗauka ne tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a jiya mun faɗa akwai alƙawarin da aka yi yarjejeniya a kuma hudaybiya ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga garin Makka ba manzon Allah ya ce na yadda sai bayan shekara goma manzon Allah ya ce na yadda suka ce sannan abu na biyu idan mutanen Makka suka gudu suka je wurin ka a garin Madina wai sun zo musulunta za a koro suka dawo da su garin ka yadda manzon Allah ya ce na yadda sannan idan mutanen ka da garin Madina suka gudo suka fita addininka suka zo garinmu na makka ba za mu mayar da su wurinka ba ka yadda misala ce na yadda wanda annabi ba wanda zai wannan ga ta karara kowa yana gani dai an cuci annabi ne ana wa misala ce na yadda saboda haka suka kawo sharɗar su guda hudu ne bayan sun gama bayan hawazin su shi ne misala ce to shi ke aka rubuta manzon Allah ya juya shi yawa nauyin shi ne wa'inda suke goya ma baya a cikin wa'inda ba musulmai ba kafin a cikin wayan garin makka kamar yanzu kewayen garin nan ai akwai ƙabilu daban-daban ko to kewayen garin makka akwai mutane da yawa ƙabilu daban-daban larabawa ne amma jinsi jinsi wa'inda suke goyon bayanka ba za mu yadda wasu siyake su ba haka nan kai ma wanda suke goyon bayan a garin Madina ke wayan garin Madina ba za ka yadda wasu su zo su afka mun ba za ka kame ka yadda da wannan matsala ya ce na yadda haka ta shi kenan ai haka rubuta haka yarda ce ne ya shi kenan manzala ya ce mu sauran musulmai to sai mu koma a wannan lokacin ya yi sayi na umar yake cewa zan Allah ka ga gaya mun cewa ka yi mafarki cewa Allah subhanahu wata'ala zai shigar da mu wannan garin makan nan lami lafiya lau kuma mafarkin annabawa gaskiya ne to da ka kaje wannan to kuma manzon Allah kawai sai mu zo wayannan kananan mutanen suna gaya mana wannan abu Manzon Allah alaihi wasallam ya ce da na ce maka za mu shiga garin makka lami lafiya lau da na ce maka wannan shekara ai ba ce maka wannan shekara ba ko ba ce maka ba ka ga wani ya ga gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai shiga garin lafiya lau kuma da mafarkin annabawa wahayi mafarkin annabawa wahayi ne sai da Allah subhanahu wata'ala ya sanya maka ma hukunce hukunce mafarki a cikin Qur'ani aka kawo maka jissa mafarkin annabi Yusuf a mafarkin annabi Yusuf ko sarkin garin ko wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat ismani ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'u sunbulat wa kullu ukhra yajiza ya ayyuha al-malau aftuni fi ru'yaya in kuntum la ru'ya ta'budun قالوا أدقات أحلامي وما نحن بتاويل الأحلام بعلمي sai suka ce ai zan kai da wannan mamarkin da kai da shanu ramammu guda bakwai suna cinye shanu kosassu guda bakwai da wannan gonakin da ka gani masu cike da kayan lambu yabanya ta yi kyau da wayancan da ka ƙara ganin su gonaki guda bakwai ke kasassu busassu fari ya hau su suka ce ranka da wannan sanyin asuba ne ya ce ka ka gani ko wani sanyin asuba ne shi ne ma'anar adgatu ahlami sanyin asuba ne ba wani mabar wannan kawai jika na yi ka ne wadda karba da ummatin an unabiyukum bi tawilihi fa arsul يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان أزواج شجرة تزرعون سبع سنين دار ما حفظتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون sai ba a fassara musu bakin ya ce ai za a zo a yi wasu shekaru ne shekarun bakwai na farko za ku yi noma masu kyau bakwai na biyu za ku ci abin da kuka noma a baya bakwai na gaba yunwa ne zai sai ka ga mutum yana faduwa yana mutuwa saboda yunwa shi ne fassara mafarkin da koma ku gaya mafarkin ku mafarki na biyu da Allah subhanahu wataala ya sanya maka saboda kakkai wasa da mafarki kakkai wasa da mafarki mafarki na biyu shi ne Allah subhanahu wataala ya nuna wa annabi Ibrahim a mafarki cewa ka yanka yaron ya bunayya inni ara fi manami anni asbahuka fanzur ma zakara mamanyan annabawa gaskiya ne yaron nan ya san mamanyan annabawa gaskiya ne saboda ka yanzu ya ce baban nashi ya ga yana yanka ta a mafi kenan Allah yana mai umarni da ya yanka shi sai kira wa yaron yake biya ma yaron to kai dan dana kun san kenan ba rai ba ga shi sai da ya kai shekara ɗari da ashirin sannan ya samu yaron ya san ce yanka wannan yaron su dama ma ga ga abin da aka ce ma a mafarki yake ya abu is almatuma haka ne san da yadda yace baba yanka ni kawai ina ubangijin gare yace ga yanka ni kawai ga yanka ni baba ma in za ka yanka ni ka daura min wani abu a ido kar ma daga lokacin da za ka yanka ni baba ka daure min hannu da kafa kar in ka zo yanka ni din da ya musu musu haka ko wa fadainahu kashin da isa wa fadainahu bi zibin azim ya zo zai yanka shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a a kai wannan ragon a fanshi wannan yaron Isma'il ba za a yanka shi ba dama mun jarraba shi ne mu gani zai jarraba wannan ya ci jarraba saboda haka a fanshi shi da wannan ragon wa fadainahu bi zibin azim kan sajjatan ko wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tamam wannan yana daga cikin jarabawan da aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya cinye jarabawa wa idh tala ibrahim da ke karantawa a bakara wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tamam qala inni ja'iluka lin-nas imama tunda mun jarabta ta gaba ɗaya jarabawan da aka yi maka gaba ɗaya ka ci to yanzu za mu sanya ka zaman to jagora a cikin halittu a cikin mutane gaba ɗaya shi yasa zaka ga yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne kiristawa su ce annabi ibrahim nasu ne mu musulmai dama na mu ko to da wannan jarabawa hukunci mafarki na biyu kenan a cikin qur'ani hukunci na uku da Allah ya sanya maka na mafarki a cikin Qur'ani shine mafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai shiga garin Makka nan lami lafiya ne shine da muke karatu yanzu a kai ko wanda sai na umar ya ai ka ga mu cewa za mu shiga garin lami lafiya ne shi to na ga maka wannan shekara shine ga Allah subhanahu wataala ya karba ya kai shi da kada sadaka Allah da kada sadaka da kada sadaka Allah rasulahu rubiya haka ayin shi ai ko لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين مؤنكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا Manzo Allah ya ce sai mu koma sai na Umar abin da ne da ni. Manzo Allah ya ce ai yanka hadaya a nan wurin. Ai acci. Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya musu nauyi. ga sun zo da yawa amma a ce ba za a shiga aikin hajji ba wani abin da shi misali ya ce na ce ai aji an tsaya ana tunani kawai yaya za a yi yanzu mu baro garin madina tun daga can hannun a gaba a gaba sai wa'annan mutanen zo ce ba za mu ibadar mu ba misali ya yi shiga daki ba su aikata ba suna nan suna jimamin wannan abu sai magana ɗaya daga cikin iyalansa ya ce mutanen nan suna son su halaka sahabban nan nawa suna son su halaka ina ce musu su aikata kaza sun tsaya suna jimamin wani abu matan nan nasa ta ga an wurin da aka fitar da wani hukunci kuma matan nan nasa sai ta ce masa sallallahu alaihi wasallam ka je ka fara yin aski za a ga abin da zai faru. To ba ba kun ba wani su ma kawai sai shi daga yaki kawai sai shi ma wanzani. Wanzan zo a kiran kawai shi kiran wanzan kawai ya zo shi haji a gaba. Ah, sai ko manzan Allah yana aski manzan Allah kowa zai bar kai wanzan zo gaban wannan kawai. To a nan ne kuma a ƙara fitar da wani hukunci na biyu ko? Wannan gashin na kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake askewa. Aka dosa raba wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi. wanda wanda da cikin sabai yake cewa wannan gashin kwara ɗaya ka same shi sirrin gashin manzon Allah kwara ɗaya ka same shi ya yi maka duniya da abin da duniya ke ci gashin ne kwara ɗaya wanda duk rashin lafiyar da kake fama da ita aka ɗauko gashin ana karkaɗa shi a cikin ruwa in ka sha kike na mai bai kai kwanka kai kwana da rashin lafiya nan da nan sahabbai aka yi sai aka yi ta aji aka yi ta abin aka ta yanka har yanzu da wannan yake nuna maka mafarki a addinin musulunci yana da tushe kar ka biye ma masu zaɓin mafarki kai sun kan da yi kullum komai mafarki ka za ka za ka to ai ba ka sani ba ma kiran sallar da kake amfani da shi in an kirawo ka zo sallah shi ma a mafarkin ne ko ba mafarki ba ne a mafarki ne ana tunanin me za a rika amfani da shi in lokacin sallah ya yi a rika kiran mutane wasu ka ce an sai a rika buga ganga gan gan gan da ka ji karan ganga to lokacin sallah ya ba da musa ya da gigo aka sha za a fara ta buga ganga kuma haka shi to shi ke a rika kunna wuta sai a kunna wuta da zarar mutane sun ga wuta ta tashi hayaki yana ta sama kafin dama yana da cikin means of communication a da ko hayaki hanyar sadarwa ne da kace ko sai a kunna hayaki ko a kunna wuta da zaran an ga hayaki yana da tashi tashi to lokacin sallar azhar yayi ke kaga da yanzu da dalilin sai da an ba ku aiki ko haka sha sai ka ce madusawa haka ce to shikenan a rika hura usul kamar yan kwallo pip pip pip pip pip pip da kaga ana ta hura usul to shikenan kaga lokacin sallah yayi aka ce aka ce to a rika hura kaho kaman kauraye an gani ko durururu a yawa ka gani ko da zaran ta ga hura kaho to ishara ne lokacin sallah ne sai manzo Allah ya ce a da Allah ta kai to amma bai sai gobe in Allah ya kai mu sai mu ƙara yin wani nazari kan abin da za mu rika yi wanda da zaran mutane sun ji lokacin sallah ya yi akwai ƙararrawa ko na manta ba ta ƙararrawa ba akwai ƙararrawa in an buga ƙararrawa gilin gilin da na kake ganin ana buga ma yara su ko in ka ji gilin gilin gilin to alama lokacin sallah ya yi haka sha a je a je bari gobe to shi ne cikin daren nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma wasu daga cikin sahabbai wannan kiran sallar da kake da daga nan Allah subhanahu wataala ya sa ya waye lokacin sallar asuba yayi aka shiwa kai sallah manzon Allah ya kan zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wannan mutum da ya daga hannu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya na yi mafarki in ka duba da kan da aka rubuta kan hukunce hukunce wani za a gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bayan sallar asuba ya kan zauna ya ce a cikin ku akwai wanda ya yi wani mafarki akwai wanda ya yi wani mafarki dan Allah ya gani haka wannan mutumin da yake cewa mutum Allah ce na yawar wani mutum ya zo ya tsaya a kaina ya ce mun kuna neman abin da za ku rika yi ko idan lokacin sallan ku yayi ko na ce masa eh sai ya ce to ku rika faɗan wannan abu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a dai zuwa karshe da kowa ya san kiran sallah ai ba sai nayi ba ko kada wasu fito su ɗauka kuma ko garin ya ƙara Allah ya tsare Allah ya kare saboda haka wannan mutumin da aka koya masa kuma yadda ake yin ikama kama za a yi ta daidai daidai daidai dai haka banda hayya a karɓa masa salako ita na maimaita ta soji shi ke yana tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura mafarkin da yi sai sai na Umar shi ma ya daga hannu ya ce yadda wannan mutumin ya gani ni ma haka aka nuna mun a mafarki sai wani kara dauka ya ce ni ma an nuna mun wannan shike nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shike a koya ma wani ya fi ku murya shine zai rika yin kiran sallah daga nan hukuncin kiran sallah ya tabbata to na gari da zaki mutane cewa ai ababan kuma a mafarki suke gani shi an ga kaza ya yi mafarki ya da annabi annabi ya ce mai kaza a ai wannan ya ma ƙara tura jahilcin ka ne a ko illa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya faɗa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan duk wanda ya ganni a mafarki to ni din ya gani faqad ra'ani haqqan ni din ya gani tabbaci me yasa manzon Allah ya ce fa inna shaytanu fa inna shaytana la ya kamata mu domin shaidani baya kamance cin yaji shaitan ba zai taba shiga wata sura ya zama irin sura ta ba ba zai taba ba mar'ani fil manani faqad ra'a al-haqqa wa kai wayan da yazo haka mar'ani fil manani fatayarani fil yaqra wayan nan kenan sai na bar wayan da dai gurgudu alhamdulillah duk wanda ya ganni a mafarki to da sanne zai ganni a zahiri ana ganewa kaɗan kaɗan to sai kai ta zagin mutane to wai wai ya ga manzon Allah a farki kai baka san ganin manzon Allah a farki ma wani wani baiwa bane mutane nawa ne ka iya farki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane nawa ne a cikin dubu ba da wuta kawo mutum da yawa a cikin dubu da wuta kawo mutum da yawa a cikin dubu da wuta kawo mutum da yawa saboda tsadan ko da in ka gan shi da tsawon farki shi ka gani manzon Allah ya bada wasu na ba wannan hadisin tawili wacce ai ana nufin alahira ne wai fasayarani fil yaqabati ana magana alahira ne to ai abin da mutane suka kasa gane ba har ko koma sa irin wannan fassara shi ne alahira ba ma musulmi ba har kafiri har kafiri zai ga manzon Allah sannan lahira kuma ana kiran da ya kafa lahira ana kiran da farke ba a kiran lahira ba to da a rika zagin mutane ana cewa wai shehunan su ko malaman su ko mai suke wai an gani a mafarki wai manzon Allah ya ce musu wannan ya nuna cewa mutum yana kara fito da jahilcin shi ne fili duniyar musulunci ta tabbatar ana ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki duniyar musulunci ta tabbatar ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke sai da dai da yawa da aka rubuta su kan wannan maganar da nake yi Allah ya ce mun sai da musulunci sai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗa ce idan mutum ya yi mafarki mafarki na alheri to ya faɗa mu wasu ka yi mafarki ka tsanci mutu to sai ka faɗa ce je nan mutane na mamaki ko ba tsanci mutu ko ana tsinta ana tsintan mutu kai ne kai fatan Allah ya saka tsinta motar sosai ba ba motar sosai ana tsinta ko a to ba na ka wuce na kan bayan fara yin girma ne ya ga manyan manyan mutane ana mun zare mai ido kan kana gana na Ismail yana cewa an ya kan Allah ba daga kuma na Ismail yana cewa an ya ko kaga akwai akwai akwai matsala ke da wayan mu nan kowa ya gani an su ta mutu a cikin kwankwala ko ba mun ba a mana ko ka manta ne ka gani shekarun hawa ba yawa suke da su ba ko ba ba kama ka guda ne a ba cin moto ake cewa ba duk wanda ya tsinta wannan kokara ta wanda akwai moto a cikin da yake cewa ya tsinta mota ba a cewa an tsinta kokwala sai da ce an tsinta mota kuma da ka sai ka miƙa kokwala ta za ka mota ta fito ko to almuhim dai shi Allah ba yadda baya yi Allah ba yadda baya yi in ya ga dama zai saka tsinta mota kuma ka tsinta ta hanyar da ya ga dama tunda wayan da aka mutu haka ai shi ya ga daman haka sai ya samu wani kamfani cewa ku yi haka din wani ne nake sanya tsinta kuma za ka da yawa wayan da suke tsinta wayan na abubuwan ba ma su suka sha ba ko ba ki taba ruwa ba ni ina in ji Allah ina nufin wani ne ya samu motar ina nufin wani ya samu mashin ina nufin wani ya samu jalare ko ba abin da ka taba yi ba kenan wani ya samu kuɗi duka an sassa haka Allah yake to idan kai mafarkin ka samu wani abu ko wani abu alheri ya same ka haka ce ka sanar kai ba mutane bayani kai ba mutane bishara ka ɗauko ce na yi mafarkin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza aka ce ko in kai mafarkin mugun abu ga kanan wani ƙatoton maciji na binka kana ta gudu kana ta gudu kan sai ga wani zaki shi ma ya bullo shi ma ya ƙara biyo ka kai ta gudu gudun fanfalaki kadan zai kama kake nan sai ka barka aka ce kai ta uzu billahi kai shiru kuma kada ga kowa ka roki Allah ya kare ka daga mugun abin da kake shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga mugun abu ka yi shiru kada ga kowa shi ne da iyayen mu suna faɗa idan mutum ya farki mugun abu to yayi sadaka ko za ka ce na sai ga wannan nan ka san mutane lalacewar mu ya kai wannan matsayi duk abin da ga wani yayi sai wai ina ya ga wannan aya ina ya ga wannan hadisi mutane na mantsawa cewa shi ilimi shi ilimi haske ne na Allah subhanahu wata'ala yake kintsa shi a cikin zukatan wanda ya so yanzu ba manzon Allah wani sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace sadaka tana cin kuɗi sadaka kwara ɗaya sadaka kwara ɗaya tana cukuta bala da musiba sabai sadaka kwara ɗaya yanzu ka ɗauki dabino kwara ɗaya ka ba wani a matsayin sadaka ko ka ɗauki naira biyar ka ba wani a matsayin sadaka ko goma ko ashirin kai duk abin da kaga dama ka ɗauka ka ba wani sadaka manzon Allah ya ce tana cukuta musiba da bala'i sabai to wannan mafarkin da ka gani da ya ba ka tsoro ai nau'i ne na musiba za ka ce ka saraka sai Allah ya tunkuɗe maka wannan bala'i shi ke ba sai ka gaya mai ba a wani hadisi ma wannan Allah cewa yayi annabta ta riga ta tsare sura al-mubashshira sabai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene mubashshirat kuma manzo Allah ya ce mafarki da mutum zai gani na annabsha na aljihu ko a wani a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi mafarki na gari mafarki kyawun mafarki kashi ne daga cikin annabta saba'in a ko sun ne ko arba'in arba'in yanki ne mafarki na kwarai yanki ne daga cikin yankin annabta arba'in kamar ka ce wani ba ko shi ne na annabta ba gani ba ko shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a bayan annabtan gaba daya ina ma qarabal arba'ina ko yayin da ya kusa kaiwa arba'in sai ya zama to duk abin da ya gani a mafarki sai ya tabbata ko ba haka bane yanzu a cikin nan wurin namu kake mamaki akwai mutumin da duk mafarkin da ya sai ya faru yanda ya gan shi a mafarki a nan wurin da muke zaune akwai wanda Allah yake musu wannan baiwa za a ga abu ya faru a da su a mafarki kuma abin zai so ya faru a zahiri gashi sai ya gama faruwa sai ya ce aiko na yi mafarkin wannan aiko na yi mafarkin wannan aiko na yi mafarkin wannan ko dukan faru da mutane da yawa sai da haka mutane su kiyaye Allah ya fi mana alladina yanquduna ahda Allah min ba'di misaqi to wa'annan mutanen ka san mun magana sai yayin yana daukan wancan ma'ana ta farko alƙawari da suka dauka tsakanin da Allah kafin zuwan su wannan duniya zai yi alƙawarin da aka yarjejeniyar nan yanzu ba mun faɗa ba sun ce manzon Allah kaza sun ce manzon Allah kaza sun ce manzon Allah kaza ko ba ka aka yi ba ba zai ƙara zuwa garin Makka ba sai bayan shekara goma manzon Allah duk ce dinna ya ba kuma in san mutanen masu koyon bayan manzon Allah wasu wurare wasu ba kawai sai wasu daga cikin mutanen Makka kawai sai suka lallaba suka lallaba suka har ko har suka kai wa'annan mutanen hari har suka kakkashe wasu daga cikin mutanen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ne ko tsakani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina ai tunda yanzu sun karya wannan alƙawarin to ba za mu tare su za mu je garin Makka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da jama'arsa su wurin dubu goma ko sama da haka wanda a wannan lokacin gaba ɗaya garin Makka mutane dubu uku ne saboda haka ba wai yakin za a yi ba ne ga dangana amma dai a nuna muku cewa to yanzu sai karfin su ya kare kuma tunda sun karya alkawari shi kenan magana ya kare yanzu shi ne manzon Allah ya taho sallallahu alaihi wa sallama kan za a yi fasu maka da ba ta wannan nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasa sojojinsa zuwa gida uku akwai wanda suke barayin dama akwai wanda suke barayin hagu za ka ce su wanda suke barayin dama kewaya ta haka wayannan kewaya ta haka ko da za a samu wani turniki shi ke mu kuma da jama'a na za mu shiga ta tsaye kai tsaye hada haka aka faru wayannan sun yi hada kada za a karbo ke nan wayannan sun yi wata haka za a karbo ta nan jama'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna ta tafiya kawai haka aka shigo garin kai tsaye to kafin a shigo sai manzo Allah ya ce a tsaya a can gefe a kwana tunda an yi sosai dare a tsaya a nan wurin a kullum wanda jiya mun yi karatu akan wannan daga nan Allah ya waye kafin garin Allah ya waye Abu Sufyan ko ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ya zo sai na Umar ya kawo shi wurin manzon Allah ba sai na Umar ba akwai wanda ya masa jagoranci ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya cire lallabin da ya rufe fuskar da shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce maka yanzu wani lokaci bai yi ba da za ka yadda Allah ɗaya ne na ce a wannan kan ya ji ai tun da dai ga shi yanzu wannan abu yake faruwa da mu lalle na yadda Allah ɗaya ne maza Allah sai yake maka yanzu lokaci bai yi ba wanda za ka yadda ni manzon Allah ba ne sai ce to wannan ne dai kam akwai ɗan matsala wannan ne dai kam har yanzu dai ni dai kam bayan ga yawan sojojin da ya gani na musulunci ya ce wannan ne dai kam har yanzu da saura misala sun lalo suna yake to shi ke a sai ma umar ya zara hukumin sa yace kai ne dama anan mazala abun yanzu ni kawai ne dauke kan kan mai kawai zala yake a ba haka za a zalaya da wannan mutumin shin wayannan rundunar sojoji din dubu goma ko fiye da haka in aka zagaya da shi sayyidina abbas baban abdullahi bin abbas shi ne zagaya da shi shi ne ma ya masa jagoranci zuwa ran manzon allah ya zagaya da shi sai ga wane babban mutum ne da kudin sa da komai ya ajiye ya ce ya musulunta sai ya ga wani babban mutum ne da kudin sa da komai ya musulunta ya ji ganin mutane da yawa kowa ya musulunta aka gama zagayawa da shi da aka dawo sai ce musala sallallahu alaihi wasallam haq yanzu kam dai na yanka kai annabi ne zan musulunta kaman wasu in ba ga irin kilas din su ba in ba ga irin kilas din su a wuri ba sai sai yana mawaye ko to in kudi yake tafa ma yanzu ga wanda sun bi shi kudi in jarumantaka ne ga manya-manyan mutane ko irin sai ta umar nan su ga sun da yawa jarumai wanda sun iya gasar a lokacin duk ga sun musulunta yake maza Allah ne kamar sun yaya sai ka karɓi musulunci bayan ya karɓi musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama garin Allah ya fara wayewa sai sai daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce Abu Sufyan din nan babban mutum ne babban mutum ne akwai wani abu wanda zai ƙara natsuwa da musulunci kara kamar compliment ke ko in kuma wani abu wanda zai ƙara ka lallai musulunci nan ba wasa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake fada a wannan tabbar kaga me musulunci yake nuna mana mun Allah ta wani abu bayan wani hukuncin mata ko suna mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani hukunci a nan I recognize din dignities a cikin ku. Idan wani Allah ya ba shi girma da ɗaukaka ko mukami a girmama shi a mutunta shi da wannan abin da Allah ya yi masa. Da garin Allah ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu shiga garin Makka bisa wannan tsarin sojoji kaza za su yi kaza sojoji kaza za su yi farayi kaza mu za mu shiga ta wuri kaza wanda duk ya shiga ɗakin Ka'aba ya shiga harin ya tsira. Wanda duk bai ɗauki makami ba ya yaƙe ku ko ya tare ku ya tsira. Wanda ya shiga gidan Abu Sufyan. Wanda ya zo din nan ba ake cewa mutum zai iya cewa kan shi ko? To yanzu ya musulunta maza Allah ya ce wanda ya shiga gidan shi shi ma ya tsira. Sai wannan mutum ya ƙara jin daɗi ah kai daga musulunta na kai ashe da addinin ma mun je muna kuma ga wahala ne kin ji ga addinin zai mutu ta mutu wai mun zo muna ta kai wahala sai ƙara jin daɗi manzo Allah ya ce wanda kuma suka kulle kofofin su to su ma sun tsira amma da wani da wani da wani su ko sun shiga cikin ka'aba ne a kamo su a kashe na ɗaya daga cikin su wanda za mu karanta cikin shama'il muhammadiyya da ɗalibai da muke karantawa ɗaya daga cikin su ne shi ne mutumin da ya ce a turo mai wani bawan Allah ya mai karatu bayan an tura mai wanda zai mai karatu sai ya kashe shi mahaddaci kuma ba sai ya kashe wannan mahaddacin ya gudu biyu kuma su ne masu dajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu cimma manzon Allah mutunci sun ci manzon Allah mutunci har sai da wasu daga ciki ma suke kuka kafin in mutum ya iya zambo zambo ne ba kuma ne zambo ko in mutum ya iya zambo in ya fata ta malam ba za ce ka ne ragowa to wannan mutum na mutanen guda biyu su sun gwanance wurin criticism zambo a jage ka a yanke ka a fata to sun gwanance to sun yi manzon Allah wannan abu amma da yake annabin Allah ne sai Allah ya kare shi mutuncin sa bai zube ba mutuncin manzon Allah ma sai ƙara ƙaruwa yake shi ne manzon Allah yake yanzu tun daga mun zo garin Makka to su wayannan mutanen ko sun shiga ɗakin Ka'aba ne a kawo su a kashi domin ya zama cewa duniya izna cewa annabi Muhammadu ba a gane shi ko mutum ma ya tuba in ya zabi annabi sai an kashe shi amma za ka iya zagin Allah ka tuba a gane ta Allah kuma ya hukunta haka cewa ni Allah za ka iya zagi na da ya zai mata amma ban da annabi na in ka zagi annabi na ko ka tuba hukuncin ka za a kashe ka sai a kashe ka haddan la kufra an gane da abu yake yanzu a kashe shi haddan la kufra shike haka kuma aka yi to shi ne ake maka magana cewa allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi abu na biyu wa yaqawna ma amara Allah bihi an yusara kafin nan saboda shi kanna manta wannan wurin da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take manzo Allah ya asu ko mun ci wani kun shawaran hukunci shi ne musulunci yayi recognizing din baiwa da Allah subhanahu wataala ya baiwa mata ba kamar yadda da yawa daga cikin hausawa muke yi ba da zarar wani abu ya same ka sai ka ce a kirawo kawuna wani a kirawo abokina lalu yanzu za mu yi shawara ko musulunci sai ya nuna maka cewa ashe akwai ababen da za a iya yi shawara da iyali ko ba shi bane domin da ba a yi shawara da iyali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba a wannan wurin haka yanzu za ta yi shawara da iyali ne sau da sai aka zartar da hukunci wannan ya nuna maka cewa iyalinka akwai ababen da za a iya yin shawara da su akwai kuma ababen da ba a shawara da mata kada mata na gida su rika jin su a gani bari baban dare ya dawo akwai ababen da ba za a yi shawara da ku ba mata saboda raunin akwai ababen da kuma su da su za a yi shawara an gani ko kai ne yanzu za ka tsaya ka duba ka gani wannan abin naka za ka iya sa iyalanka a ciki ta baka shawara ko ba za ka iya sa ta ba in za ka iya sa ta a ciki ta baka shawara ko ka sa ta in abu ne wanda kake ganin a babu bukatu wani a neman shawaran da a ciki ana bukatar neman shawarwarin manya ne to sai ka kirawo kawunanka ko makamantan ko abokananka wanda kuka san sun suka ba da shawara suna da experience akai haka sai a zauna a tattauna sai a yi shawara wannan ke kaga daga yanzu sai mu gyara mu ce ba za mu rika tuntuɓan matan ba in za mu yi wasu abubuwan to akwai kuskure an gana wannan Allah ya ce mana hukunci na gaba ayan wa yaqrauna ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanyanke zumuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah yayi masa umarni da akadar shi zumunci Allah ne da kansa ya yi umarni a sadar da zumunci, kar a yanki a yanki, in ka yanke zumunci, ma'ana ka yanke alakanka da wani ɗan uwanka, ko dai ta hanyar daina yi masa magana, ko ta hanyar daina yin wani wanda da shi. To musulunci yake ka fada cikin halaka. Sosai, wani ɗan uwanka ne, ni ɗan wana ne, to rike zumuncin. ko da shi baya zuwa gidanka mutunci ke kai ka je gidan shi ko da ita ba ta zuwa gidanka ka san akwai wasu za a zama ita mace ne tana da kuɗi za a to kalla ni ma mai zan ma na je gidan shi ma mai zai mu sai dai shi ya zuwa layi to mutunci ke a in ita ka ki zuwa kai ka je a zai yi da kai da shi duka kuna da kuɗi kowa yana ji da kansa ta fada zama da Allah ya Allah ya yi wa family albarka kaga kowa a family kowa Allah ya rufa masa asiri babu wani wanda yake bukatar wani don gudanar da rayuwarsa wanda miliyoniya ne wanda miliyoniya ne to a to in matan shi ta haihu ɗaya da kasuwar rabu a wurinsa yana da kuɗinsa in gidan shi ya rushe yana bukatar wani kuɗi yana da kuɗin da zai gina bai da wani bukatar wani taimako daga wurinsa to Allah ya ce ko da na albarkaci wannan family wani baya bukatar taimakon wani a tsarar da zumuncin nan kar a yi zumunci ne ba aka kiyaye a Qur'ani sai da Allah subhanahu wata'ala ya yi tsinuwa akan masu yanki shi Allah subhanahu wata'ala ya ce Surat Muhammad fa hal asaitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum kaga abubuwan nan guda biyu a jere su tafiya barna a wurin kasa yake zumunci gashi nan ma an kawo mana wa yaqulu ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum Allah yake kaga masu barna a wurin kasa ko ta hanyar corruption an yi magana kan barna a doron kasa ko ko corruption ko wani abu makamancin haka wata kwafi wa arhamahu kuma suke yi da zumuncin su ulaika alladhina la aqu ayan ne ko ne da ayan ne daidai ko ulaika alladhina la'anahumullah duk mutumin da yake yanke zumunci Allah ya ce na tsine masa na kwace masa albarka mutanen mu nawa ne saboda abin da bai takara ya karya ba sun daina magana da ɗan uwansu cikin su ɗaya a Kaduna akwai sosai a Kaduna akwai ban san nan garin ba sosai amma nan kuma ba za a rasa ba ka ga wani uwa da kani ne saboda wani ɗan abu ya ɗan faru tsakanin shi kenan an daina magana an daina zumunci akwai wanda na san su a Kaduna saboda siyasa wannan dan ko ba kana kira wannan jami'a ba wannan yana wancan jami'a wannan yana wancan jami'a ka san kana kira ko wannan jami'a sai a kai kotu sai a kai yana mugun misali ne wannan yana wancan jami'a wannan yana wancan jami'a shi ce nan ba a ga mace ba ta da ba ta jisuwa an taba irin wannan abu Allah subhanahu wataala ya ce masu yanke zumunci mun kwashe musu albarka ويبدون في الارض كما سكي بلا ادور النساء اولئك هم الخاسرون ما idan sune masu asara da Allah subhanahu wataala ya ce maka ka wannan sifofin da muka karanto yanzu sifofi ne na da ke kishiyantar mu'minai sifofi ne na munafikai sifofi ne na kafirai amma su mu'minai amman ya'lam annama unzila ilaka min rabbika al-haqq kama huwa ama innama yadhakkaru ulul albab sifofin mu yake ne allazina yusuna bi ahdi llahi wa la yanquduna al-mithaq sifofin mu'minai suna cika alƙawari sannan suna tare da zumunci والذين والذين يتلون ما امر الله به ان يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الانسان قال سبحانه وتعالى يا مكا وانما في ينك زمنشي لبرنا ادورا قتل siffofi ne na munafikai siffofi ne na kafirai sai Allah subhanahu wataala ya ce mana ayan gaba كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
na'am ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Allahu akbar Allah subhanahu wataala ya ce kai takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa kai fa takfuruna billah ta yaya za ku rika kafircewa Allah subhanahu wataala wa kuntum amwatan bayan da ku matattu ne fa ahyakum sai Allah ya raya ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku kuma thumma yuhyikum sannan ya kara raya ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma gare shi za ku dawo malamai suka ce a to wai wannan ayan ne suke nufi ne an ce da kuma da su ne Allah ya raya ku, kuma zai kashe ku, kuma zai ƙara raya ku. yaya kenan abin yake nufi malamai suka ce abinda wannan ayan take nufi kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake magana a kai shine wancan ɗayar ayar za ka ɗauko idan ka ɗauko wancan ɗayar ayar sai ka haɗa ta da wannan ayar sai karatun zai fito maka filla filla wa qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyayta nasnataini فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ko ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake kuntum turaba ai da ku kasa ne kasa sai kaga ba mai rai bane ko a dai iri wanda kasa ba suna da ranta ko ina masana injiniyari kasa wanda kake gani kake gadawa suna da rai masana ilimin gine-gine masana ilimin gine-gine za su tabbatar maka cewa wannan kasan da kake gani tana da rai akwai wurin da in an zo za a yi wani gini za a auna in aka auna ko shi injiniya zai ba a auna aka auna za a sa abin ya shiga kasa ya shiga kasa sai a ɗigo in aka ɗigo za a je a auna in aka auna sai a ce wannan kasan ta mutu saboda haka idan aka yi gini a wannan wurin ginin zai tsaya amma nan da shekaru goma ko sha biyar ginin zai lufta zai yi kasa zai rika nutsewa zai rika nutsewa saboda mene kasar wurin ta mutu masana ilimin titi injiniyarin ne ne su ma za ku gaya maka in aka yi titi yanzu akan wannan kasan za a samu matsala to yanzu me zai faru sai an kankare an ƙara an kankare an ƙara an kankare sai a je a zubar da wannan sai a ƙara kawo wata ƙasa kuma me rai ai kasan da suke kawo wannan jin da kake gani ko wani abu kuma haka ita ce me rai yanzu wanda za a sa tunda tana da rai ita ba za ta rika sinkin ba ba za ta rika bulmawa ba sai a ƙara shimfiɗa wannan in an shimfiɗa wannan sai a kawo duwatsu kuma sai a ƙara zubawa bayan an zuba wayannan duwatsu kaga duwatsu su ma suna da rai sai a ƙara ɗauko kwakwabban duwatsu ko wani abu makamancin wannan sai a ƙara layin da shi a kai bayan an yi layin da shi sannan sai a kawo wannan kwalta ɗin sai a ƙara ɗaurawa ko ba ta yi ba wannan ya nuna maka cewa sai ta tana da rai shi na kake kun kwanan ya kun kasance kai ba ta kasance billahi wa kuntum abwajan ya kun kasani ko ana magana kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam in ka dauka cewa kan ba kan annabi Adamu alaihi salatu wassalam ake magana ba ana magana kan da ni da kai da ke da ke sauraron mu ne yanzu to ai da mun kasance mani ne dugon mani wani dugon mani dan ai matacce ne ko matacce ne Allah subhanahu wa ta'ala ne yake raya shi a cikin mahaifa ko za a gan shi yana tafiya kamar wani abu mai wutsiya shi ma za a gan shi yana tafiya yana da yana abin nan a wutsiya sannan ka zaune iko na Allah wannan maniyi da zai daga a ƙasa ko ba kai tsaye daga daga fitowar shi daga jikin namiji ya shiga jikin mace ba da zai daga a ƙasa to ya mutu zai ba zai rayu ba tunda Allah subhanahu wataala wani saboda yakan nuna ikonsa da kudrarsa ga shi maniyan ya zuba a kasa amma Allah zai ce ta haka ne zan raye raye da shi ko shi ne lokacin da mutanen Makka ko mutanen Madina ne suka suna yin abin da ake kiran shi suna azu da hausa suna cewa azalu ko bai azalu na ga mutane da yawa suna sanna ba kana mai azalu azalu wani nau'i ne na family planning nau'i ne na family planning ya ma fi kyau akan wannan wanda ake yi yanzu shi azalo nau'i ne na family planning lokacin da mutum ya zo yana kwanciya da iyalinsa daidai lokacin da zai zai kawo mani zai zubar da mani ko zai yi sai ya fitar da al'aurarsa daga gaban matan nashi sai ya zubar da mani ya kasa to matan ba ta ciki ba an gane abin ko matan ba ta ciki ba tun da ya ba zuwa da mani a ciki ba kaga shi ya biya mata bukata shi ma ya biya bukatar shi amma bai bai zuba mata a ciki ba to mutanen maka mutanen madina sai suna ta yin wannan abu sai ba sa samun nutsuwa sai suka ce ya kamata mu tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan menene hukuncin da suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin azlo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu komai babu komai amma ba ku sani da Allah subhanahu wata'ala yana nufin wannan maniyyin da aka zubar da shi a ƙasa Allah yana son ya yi halitta da shi ko akan zuce kuka zubar da shi sai Allah ya yi halitta wannan ɗaya ne daga cikin nau'uka na family planning da ake amfani da su a da saɓanin irin na yanzu wanda yake ɗauke da lalurori da yawa za a ga mace ta je ta yi family planning idan al'ayar sai ya fi shi ko ba take ba ruwa yanzu sai ga suna ta fito tambaya da ana gabar da malam menene hukuncin matan da idan al'ayar sai yake wasa yana wasa ko kina wasa ne ba ki kare ce ba mun kina ne dukkan Allah ya ce mana to na farko kenan kuna dugun mani fa ahyaku sai Allah ya raya shine Allah ya halice ku a cikin mahaifiyar naku aka haifo ku duk bai mutu sanan zai kace ku za ku mutu taku a cikin kabari sannan sai ya ƙara tafar da ku ranar lahira shine ma'anar wancan ayan kuntum amwatan kai tusabbihu billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ya ce a gaba
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
Allah سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. wannan ayan tana da dauke da hukunce-hukunce masu yawan gaske Allah ya taimake mu mu iya ba ayan hakinta kuma to za da faɗa abin da za mu iya faɗa in ma ba mu karasa ba malaman mu sa karasa ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wannan ubangijin nan naku wanda ya halitta muku dukkanin abin da yake doran kasa don sun mastawa ila sama sannan ya rige ta a sama ta sawa hunna sama samawa sai ya daidaita wa'annan saman zuwa awa bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma wannan ubangijin naku masani ne akan dukkanin komai idan mutum yana da tafsirin muyassir tafsirin muyassir tafsiri ne wanda gaban meniya an gane gaban meniya ko collection of scholars tarayyan malamai na tafsiri na kasar saudi arabia suka taru suka wallafa shi ga abin da suke faɗa kan tafsiri kan tafsirin wannan ayar suka ce الله وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halitta muku dukkanin abin da kuke gani a doron ƙasa domin ku. Me yasa na ɗauki wannan tafsirin? Na ɗauki wannan tafsirin ne saura ba tafsirin sufaye ba ne. Tafsirin malaman Saudiya ne kuma Saudiya an san ba sufaye ba ne. Sun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku dukkanin abin da kuke gani a doron ƙasa. wanda a wannan lokacin ana magana a kan doron ƙasa ana magana a planet ko kurra al'adamiya wannan duniya wannan planet din da muke ciki wannan duniya in ana magana akan wannan to ana magana duniyar ne gaba ɗaya aka ce an halitta muku dukkanin abin da ke duniyar nan domin ku malaman saudiya sun faɗa wannan idan malaman saudiya sun faɗa cewa dukkanin abin da ke duniya wanda kake gani da wanda ma ba ka gani an halitte shi ne don ku wane ne shugaban wannan halittun duniyar ne ban ji ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane to yanzu zai zama laifi zai zama laifi idan mutum musulmi ya ce an halicci duniyar nan don annabi muhammadu ne ban san ba ku gano wannan karatu malaman saudiya duk sun rubuta wannan shi sana faɗa tafsirin ka rike a ƙwarwanka ba na amfani da tafsiri ɗaya ka sa a ƙwarwanka wannan malam musa ya sani cewa ina amfani da tafsirai da yawa ne na sako wannan ne saboda mu kashe wata matsala da ke tasowa a yi ta rigima idan mutum ya ce an yi duniya dan annabi Muhammad ne ko ba faɗa kamar yadda ya tuba ya ce faɗa duniyar da lahiran an yi ta ne dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai da rigima mu ne ka duka kan haka ake da zaran mutum ya ce an yi duniya dan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam ko ko an ce an yi duniya da lahira dan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam sai ai da rigima ai da gayayya dan wayi kana gida ka ɗauko tafsirin ka tafsirin yassi ka ɗauko shi yanzu daidai wannan ayar ka duba tafsirin yadda za a gani gaban ɗaya ne na malaman duniya na tafsiri suka haɗu suka rubuta shi suka ce duniyar can gaba ɗaya da abin da suke ci an halitte ta ne an halitta muku ne don ku wane ne shugaban wannan duniyar ne wai annabi muhammad zai zama laifi yanzu don ni fahimta na kenan na ce tun da annan Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shugaban duniyan gaba ɗaya sai ya zama na yi laifi fahimta na ne ka bar da fahimta na kai ka rike fahimtar ka akwai wani abin rigima a ciki babu wani abin rigima a ciki babu wani abin rigima ni fahimta na ne kai ma kana da fahimtar ka ba inda aka taɓa cewa dole sai kowa ya bar fahimtar sa ya dawo fahimtar ka babu inda aka taɓa cewa wannan kowa ya mutunta fahimtar kowa ni fahimta na duniyar nan an yi ta dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai fahimtar ka ba yi ta dan shi ba shi kenan sai ka rike na ka fannawa in mutunta fahimtar ka kai ma ka mutunta fahimta ta an gani ko jami'a dukkanin abin da ka gani lahira kafin mu je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce adam wa man julahu ta da liwati yace annabi adam wanda ake cewa kaka mutane ko abul bashir ko yace shi din da wanda ma bai kai darajar annabi adam ba har zuwa kasan kasan kasan kasan wanda ma bai kai ka ba manzo Allah yace duk suna kasana ne ma'ana kamar da hausa ka ce suna cin alfirma ta ce to yanzu zai zama matsala ta tace duniyar ma gaba daya dan annabin aka yi ta ko da ka babu bukatuwan a yi ta rigima ko a yi ta jayayya babu wannan bukatar ni na rike fahimta ta kai ka rike fahimtar ka sai mu mutunta juna kawai in ka zo cikin ɗaliban ka gaya musu cewa eh ni wannan ayan kaza ne fahimta ta a kanta kaza ne za ku ji wasu na cewa kaza fahimtar su ne ku tsare su akan wannan shikenan magana ya kare ko cikin sahabbai akan samu bambancin fahimta amma sun yi rigima sun yi zage-zage dan me mu za mu zo muna ta rigima muna ta zage-zage bayan mu musulmai ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wala tanaza'u fatamtalu wa tanamani hukum kar ku tsaya kuna yin jayayya da mutu da gardama kwarjinin ku duk sai ya fari ba abin da ba mu ne musulmi baya ganin kimar dan uwansa musulmi saboda bambancin fahimta ko abin fa ya kai ga ana cewa wasu musulmai su shirya ƴaƴansu daga wata makaranta ta musulmai su kai ta makarantar arna saboda bambancin fahimta bayan wannan bawan Allah da ya taɓa yin wa'azi da cewa musulmai da suke kai yaran makarantar wa'anda ba musulmai ba su gyara. In ma ba haka ba, kai da kake cewa a cire daga wata wata makaranta na musulmai saboda kuna da bambancin fahimta ka gina wata mana makarantar boko kai ma wanda za a zo a sa yaran naka. Duk wannan abu shi ne ya haifar da musulmai matsalar da muke cikin duniya ba ta ganin mu da wata kima saboda na kalle ka na ce maka mushriki na kalle ka na ce maka kafiri na kalle ka na ce maka dan wuta na kalle ka na ce maka dan bid'a na kalle ka na ce maka to yamu da mu ba mu mutunta kanmu bane dan wanda yake tunanin su mutunta mu musulunci aiki ɗaya ya ɗaura mana mu haɗa kawunan duk abin da za ka yi ka haɗa kan al'umma musulmai musulunci yake kai duk abin da za ka ka haɗa kan al'umma musulmai kai saboda shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atasilu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da wannan addinin ku haɗa kan kar ku yadda wani abu ya zo ya rika bambanta ku wannan a ina da fahimta na kana fahimtar ka ba zai hana da mu'amala da kai ba a'a ni haka rayuwa na yake malaman mu ma haka rayuwar su yake dan kana da bambanci fahimta da su ba su mu'amala ta ai mu'amala a mutum da juna inda muke da bambanci shikenan sai mu ce ina yin maulidi kai ba ka yin maulidi shikenan zan je maulidi kai ba zan jawo ka ba ko kana yin wa'azin ka na kasa in zan je zan je in ba zan je ba ba zan je ba ba za ka taba zuwa ka jawo ni dole sai na je ba sai mu haɗa kanmu mutunci kanmu an maka rantsuwa in zo na maka ta'aziyya an maka haihuwa na zo na maka barka an bar rasuwa na zo ka minta aziya me yasa saboda karantarwar musulunci kenan haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne wani hadisi ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne amma dukkanin mu mun yi watsi da wannan karantarwar na addinin mu ina ga mu dalibai ina cewa da yawan mu muna cewa muna yin musulunci amma ba musulunci muke yi ba wani abin da daban ba ma jin ainihin karantarwan addinin nan. Ko? Yana da cin haɗin musulmi a kan musulmi, in ba su da lafiya ka je ka shi shi. Yanzu tsakaninmu da Allah mutane nawa ne suka je suka gaishe da malam Musa mutanen mu nawa ne muna da yawa muna da yawa bayan musulmi ne haƙƙi ne a kaina haƙƙi ne a kanka in bai da lafiya ka je ka gaishe shi mani na bare ni ido ai kai ma baka je ba na je ba na bukatar sai na yi gayya in zan amma masu masauki na sun jagoranci na ji na gaishe shi domin ni haƙƙi ne a kaina kai ma ka sani haƙƙi ne a kanka duk wani wanda ka sani musulmi ne kuna da fahimta ɗaya ko ba ku da fahimta ɗaya a ji a gaishe shi da lafiya haka musulunci yake musulunci yake idan wani abun kai ta kai ya same shi gidan shi ya kone ko an kore shi a aiki ko wani abu makamancin sa'a ko ko ni ne abin ya faru musulunci yace ya zo ya gaishe ni in shi ne musulunci ce ya je na gaishe shi kai ma ka je ka gaishe shi tsakani da Allah muna yin wannan bisa karantar addinin mu yan wana lokaci ya riga ya ja za mu kara dawo da wannan ayar da idan Allah subhanahu wataala in Allah ya kai mu gobe akwai abubuwa da dama wanda ya kamata mu tattauna su domin mu gano ba abubuwa da yawa ba ma yin su kan yadda musulunci ya shi in za mu tsaya mu yi musuluncin nan daidai yadda Allah ya saukar da shi mu same shi wannan shi ne abin da aiki na yake fi cikakken musulunci za mu magana a kan kowa ya tabbata abin da ya san shi ne musulunci abin da wani zai faɗa kar ya dame ka abin da wancan za ta faɗa kar ya dame ka kai dai ka tabbatar karantarwar musulunci kake yi an gane wannan ko ba wai sunna ba a baki take ba sunna a practical a aikace take to da dan wannan ya ce wai shi sunna ne kai dan bid'a ba ruwanka kai dai ka tabbata sunna da ka sai ka manzon Allah shi kenan ko Allah ya mutu ba Allah ya yafe mana yan wani abu da zamu yi dauka kenan a karatun mu na yau abin da muka faɗa ne ne muna roƙon Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana za mu tsaya mu an tambayoyi daya biyu uku akwai in babu za mu hakura za mu sallah mu fara kiran sallah na akwai guda biyu ba ɗaya ba kan ke daɗe yawa dan bi tambayar da zai daɗi ba mai tambaya yana tambaya kafin an tambayar sa lokacin da ake daina yin sahur ya ƙara canzawa da ana tsayawa ne da minti hamsin da tara yanzu ya ƙara sauka ƙasa yanzu ya ƙara yin ƙasa saboda haka mutane za su daina yin sahur da zarar lokaci ya kai kamar karfe biyar da minti hamsin a karfe hudu da minti hamsin to mutane sai a tsaya a daina yin sahur da Allah saboda a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sai yana tsayawa gwargwadon yadda za a iya karanta ayoyi hamsin to za ka tsaya tsaya a daidai wannan lokacin Allah ya ba mu dukkan gyarawa da kiyaye mai tambaya na tambaya kan wani lokaci ne ya kamata a shiga itikafi to itikafi abu ne wanda yake da fadin da su sosai haka domin rubutuna na rubutuna na degree level UG level akan itikafi ne kaga babban abu ne wanda har za a iya rubutu a kai to itikafi ana shigarsa kana da dama ka shiga tun farko Ramadan an gani ko kana dama ka shiga in ramadan ya kai goma kana dama ka shiga ashirin ga wata sai ya zama to kai kwana goma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan ana son a shiga itikafi bayan faduwar rana bayan an yi buɗe baki sai ka shiga itikafin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan tabbata a daidai wurin da zai aikata aikatan aikatan sa a cikin itikafin bayan sallan subahi yana irin sallan subahi sai ya shiga wurin domin a masallaci ne manzon Allah yana da wurin da yake shiga sai a buga wani abu kamar kema kamar da yanzu dai abin da mutane za su gane ba irin kamar gidan sauro din nan kaga yana da wani ɗarin ba ne ko to aka kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ba gidan sauro bane an gane wannan yawwa mutane suka zo su na ce na manzon Allah ba gidan sauro bane to yanda kaga wannan abu haka ake kafa wa manzon Allah to manzon Allah ana idan suka su baki sai ya shiga wannan wurin zai zauna zai ta aikata aikatansa ba a yin magana ba a yin surutu ana shigaltuwa ne da azkawar ko ko yi ma annabi salati ko ko karatun alqur'ani kai ba a yadda ma dai mutum ya rubuta alqur'ani a cikin itikafi ba a yadda ba ana son ka shigaltu ne kawai daga kai sai Allah kar ka irin na mutanen mu ka je da rediyo wurin itikafi ko ka je da waya ma ba a son mutum ya je da waya sai in dai zai yi amfani da wayan ne kawai domin ya ce lokacin kawo abinci ya yi ba kawo mun ba shine haka yadda amma kawai kana cikin itikari a kawo ana bukatar buhun citta guda arba'in ba
a kira dan lami bada
ci gaba da nisa a haka ja da ka in ka zo lokacin lokacin abinci yayi ba a kawo maka ba to shi ne sai ka kunna sai ka kirawo amma kana gama kira sai ka shi ina da shi to akwai abubuwa da dama kar ka irin na mutanen mu kuma a je da katifa da filo ba yi tikafi kenan ka je yi an gane wannan ko a ana son a tagalsu sannan mutane a cikin itikafin a kiyaye a daina azabtar da bayan Allah ba ga wani ya zo yin itikafi amma an zo za a yi sallar da hajji sai a ce dole sai ya tashi duka wannan kurakure ne da mutane suke yi ko a zo za a yi sallar tarawih a matsa ne a ce dole sai ya yi a'a kowa da abin da yake kawo shi itikafi Allah ya ba mu dukkan gyara sallah ya tafi dan waye na tambaya zai iya fitar da zakka ya baiwa ƴaƴan shi ko matan shi kai san kan yayi yawa ko san kan yayi yawa ai musulunci abin da yake kai la ta dula kai la ta dula dula ta bainal aghniya minkum ba a san dukiya da zaman suna ta kule ta kan wasu ne yanzu yana ce sai ƴaƴana ai dukiya ba ta zarga wani talakawa da suke anguwa ba balantana a magance musu talauci to amma ne zance mafi shahara shine shi zakka ana ya za a iya bai wa yaro ɗanka matuƙar ba kai kake ciyar da shi ba za ka iya ba shi matuƙar ba kake ciyar da shi ba matan ka kuma ba za ka ba da zakka ba tun da kai kake ciyar da ita amma ita kuma ya halatta ta ciro zakkan alaji alaji rad ya halatta ta ciro zakkan alaji to alaji ga wannan ko sai da ma kake ciyar da ita an gani ko amma ita ma din ba a so hakan ba sai ka duba sun wayan da ake mu'amala da su a unguwa cikin danginta su wane ne masu ƙaramin ƙarfi ka ɗauki wannan dubu talatin ta bayar ka ɗauki wannan dubu arba'in ta bayar wannan ka ɗauki dubu goma haka a yaƙi talauci tsakanin wannan al'ummar da ake rayuwa da su shi ne abin da musulunci yake nema a shi ne kuma fa'idar yin zakatin Allah ya ba mu ikon gyarawa na san mutane da yawa akwai kurakurai akan wannan wani ma ta Allah ya rage mana ko wai wasu dabara suke yi sai ya ba abokin shi shi ma abokin sai ya ba to ga ganin sun cika zama da ya gyara mu can take nan wannan zalunci ne ma Allah ya Allah ya fi mana dan wa abu da za mu dauka kenan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya fara sadar wannan kuma da ba kure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fi mana Allah muna tawassuli da mutum Allah da nabi karim Allah muna tawassuli da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam da mamun Allah kara musu lafiya Allah kara musu lafiya Allah kara musu kwana masu kama masa muna tawassuli da mutum Allah Allah ya musu jagoranci da mutum Allah subhanahu wataala kuri'an su Allah ka duba mu kan ko mun Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari na mu na kafanta muna roƙon Allah Allah da wasu da manzon Allah Allah ya ƙara zaune mana da shi lafiya dukkanin da wannan jiha ta mu suka duna dukkanin abin da zai tarayya ma gaba daya dukkanin abin da zai zai tada hankalin al'umma dare ko rana Allah da wasu da manzon Allah Allah kawai da shi da al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam masu ɗawainiya da mu dare ko rana Allah muna tawassuli da manzon Allah Allah ka ja musu bukatun dukkan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jagoran mu mai martaba Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka musu jagoranci dukkanin abin da zai zama to alheri ga al'umma wannan gari Allah ka sanya hannunsa a ciki dukkanin abin da zai zama to damuwa akan al'umman gari ga al'umman gari kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya hannunsa a ciki da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ka ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah muna roƙon su ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah muna tawassuli da manzon Allah Allah ka kara musu lafiya kowa hanyar su na samu Allah kara buɗa musu dan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dori abubuwan da suke kan daidai Allah kara shirya mana wanda suke kan kuskure Allah ka shirya mana su da abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika al-wasi'a ummana wa min sharri ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman kamil wa kitab wa sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim wa qul Allahumma lana wa liwalidayna wa limasakina wa la'immat المسلمين الاحياء منهم الاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي يسير وارحمه وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين